ya ku mutane an buga misali kowa ya saurara ya ji abinda Allah madaukakin sarki buga misali a kansa sai ce innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wala yasma'ula waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba kun riga kun san cewa ba su iya halitta ko da kuda ba ko da sun yi taron dangi a kansa ko da za su yi taron dangi kowanne irin basira na duniya kawo irin basirarsa a kawo kowace irin kimiyya da fasaha dan halitta kuda babu wanda zai iya halitta irin kudan da Allah ya halitta mai jiki da fiffike da jini idan aka kashe shi da kuma babu Allah madaukakin sarki cewa in yatlubuhum zubabu shay'an la yastanqidhuhum ko da kuda ma zai fauce musu wani abu su waɗannan gumaka da su bauta ba su iya wato su ba saboda haka abu na farko shine kowanne dan adam dole ne ya yarda Allah subhanahu wataala shine ya halitta kowace irin halitta saboda haka kaɗaita Allah a cikin halitta shine abu na farko a cikin tauhidar rububiyya abu na biyu shine ka yadda kuma Allah madaukakin sarki bayan ya halicce su kuma shine ya mallake su ina fata an gane kun ga ta iya a ce kai ka samar da abu amma ba kai kake mallakin sa yanzu nawa ne mutum zai zai shiga mota wannan mota shi ya kera ta ba shi ya kera ta ba amma kuma ta waye tashi ya mallake ta to haka ba za ta yi ba a ce Allah madaukakin sarki shi ya halitta duka duniya sai ya ga ai wani bangare ya masa nauyi ba zai iya kula da shi ba sai ya ba wani ce kai kula da can wajen ya mallaka wani wani bangaren babu wannan a cikin lamarin Allah madaukakin sarki duk duniya duk abin da ya halatta bayan shi ya halice shi kuma shi ya mallake shi nashi ne babu wanda ke tarayya da shi a cikin mallaka babu wanda ke tarayya da shi a cikin mallaka sai abu na uku shine at-tadbir shine gudanarwa ya halitta ya mallaka kuma shi yake gudanar da su me ake nufi da gudanarwa shine jujjuyawa shi yake kawo dare idan dare ya wuce kuma sai ya kawo rana shi yake zubar da ruwan sama shi yake tsawo da tsirrai shi yake a girmar da mutum lokacin da yake karami shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake ba da arziki wannan duk menene tasrifi ne subhanahu wa ta'ala at-tadbir kenan babu wanda yake da wannan aikin shi Allah madaukakin sarki to kaga waɗannan ayyukan guda uku ayyuka ne da dole ne ka kaɗaita Allah a cikin su halitta mallaka gudanarwa ko da kafaran da suka gabata a baya dukkaninsu sun yi imani sun tabbatar da cewa Allah maɗaukan sarki shi ke gudanar da waɗannan abubuwa ai za ku ko da kiristoci da suke cewa Allah uku ne ba fa suna nufi alloli ne guda uku wanda kowanne yana da nasa masarautar da yake gudanar da sarautar ba a ba aka suke nufi ba Allah maɗaukan sarki ta lauka na fihi ma alihatun inna Allah la fasadata da a ce akwai alloli guda biyu a cikin sama da ƙasa to da sai gaba ɗaya sama da ƙasar sun lalace sun wargaɗe saboda me wani allah zai ce zai yi ruwa wani allah ya ce bai yadda a yi ruwa ba ya za a yi kenan wani allah zai ce jikin mutum ya tsaya ya daina motsi wani kuma zai ce ci gaba da motsi wani zai ce zai kashe wani ya ce zai raya dole a samu rikici ko da shi mutum ma da allah maɗaukar sarki ya samar da shi yana cewa ba a sarki guda biyu a gari ɗaya to ta za a allah guda biyu a cikin duniya ɗaya ba za ta yi ba to ko da kiristoci za ku ga sun yadda suna cewa alloli iko ne amma sun san akwai mai halitta a cikin dan suna cewa abin da suke cewa shine bismil abi wal ibni wa ruhul qudus da sunan uba da da da kuma ruhi mai tsarki in the name of son father and the holy spirit haka suke cewa shi holy spirit din aqida su shine babban wanda yake halitta yake samarwa ina fata an fahimci ba suna nufi shi kowanne daga cikin su mai halitta ne ko ne a'a amma da kama mutanen maka ne kawai ma na abu domin illa ne qarribuna ila Allah zulfa yan uwa idan muka fahimci dan abubuwan guda uku baban da zamu shiga zai mana sauki insha Allah ta'ala mala yace wa huwa tauhid wa huwa tauhidullah bi af'alihi abinda ake nufi tauhidur rububiyya shine kadaita Allah madaukakin sarki da ayyukansa kal khalqi kamar halitta war rizqi da azurtawa wal ihya da rayawa wal imatati da kuma kashewa waɗannan ayyuka kun ga dukkanin ayyukan da na faɗa za ku ga za su shiga cikin abubuwan da na gaya muku ɗin nan guda uku mala yace wal mulki wat tadbir da mallaka da kuma gudanarwa wannan duk aiki ne na Allah subhanahu wataala shi shi kadai babu wanda yake tarayya da shi a cikin bi ma'ana al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala abin nufi shine imani da Allah madaukakin sarki huwal khaliqu shine mai halitta ar-razzaqu shine mai azurtawa al-maliku shine mai mallaka al-mutasarrifu shine mai gudanarwa wal mudabbir shine mai gudanarwa da da al-mutasarrif da al-mudabbir duk abu ɗaya suke ne shine gudanarwa li kulli shay'in na dukkanin komai da kake iya gani malai ce la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi babu wanda ya isa ya mayar da hukuncin Allah Allah subhanahu wataala ya hukunci ya mayar ce a hukuncin nan bai ba wala mu'aqqiba li hukmihi babu wanda ya isa ya ci gyaran hukuncin Allah idan Allah madaukakin sarki yayi wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah shi yake yin hukunci babu wanda isa yi hukunci ya yi tijara a cikin hukuncin Allah maɗaukakin sarki saboda duk hukuncin da Allah maɗaukakin sarki zai yana ɗauke da abubuwa kamar guda uku na farko akwai sani a cikin hukunci na biyu akwai adalci a ciki na uku akwai kuma hikima a ciki sani adalci hikima kaga babu yadda za a samu bankawar a ciki subhanahu wa ta'ala saboda haka babu wanda isa ya mayar da ko ya ci gyaran hukuncin Allah madaukakin sarki min adillati tauhidir rububiyya qawlihi ta'ala malai ce daga cikin dalilan da suke nuni zuwa ga tauhidir rububiyya shine fadin Allah madaukakin sarki da yace inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda hakika ubangijinku shine Allah wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida kawai ba dan gajiyawa ba ba dan gazawa da kasawa ba amma malamai suka ce sai dai nuna wa ɗan adam ban abu a hankali wajen samar da shi ban abu a hankali wajen samar da shi kunga sun kiristoci suka ce alama ɗaukan sarki ya lici san mai da ƙarshe a cikin kwanaki shida sai ya gaji da ya gaji sai ya huta kwana na bakwai shine ranar asabar shine suke ibada ranar asabar sai alama ɗaukan sarki ce wala qad khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub babu wani abu na gajiya da ya shafe mu amma waɗancan matattu su ne suke ganin haka Allah maɗaukakin sarki ce sun mastawa alal arushi sannan Allah maɗaukakin sarki ya daidaita akan al'arshinsa Allah subhanahu wata'ala yana kan al'arshi ya daidaita Allah baya ko ina Allah baya ko ina wannan magana sabo ce kace Allah yana ko ina ba daidai bane Allah ya daidaita akan al'arshinsa yana saman saman yana saman samansa gaba daya Allah ya daidaita akan al'arshinsa yughshil layla nahara Allah shi yake lullube dare da rana ya tsunubuhu hafifan daren yana neman rana da gaggawa wa shamsa wal qamara da rana da wata wani juma da taurari musakharatun bi amri ababan yassarewa ne da umarnin Allah madaukakin sarki ga mu yan adam ala Allah subhanahu wataala ya ce ku saurara lahul khalqu wal amru halitta duka ta Allah madaukakin sarki wal amru haka ma umarni nashi ne gaba daya kun ga wannan abubuwa guda biyu tauhidin rububiyya ne ya kai mu zuwa ga tauhidin uluhiyya lahul khalqu halitta ta sace tunda halitta ta sace to ya kamata ya umarni shine mai halittar to kaga umarni kuma da hani shine ibada tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun yawaita ubangijin halittu malatu hadha an-naw'u min at-tauhid shi irin wannan nau'i na tauhidin rububiyya qad aqarra bihi al-mushrikuna al-awwaluna hatta mushrikan farko sun tabbatar da shi sun yarda da cewa Allah shine mai halitta Allah shine mai samarwa shi yake kashewa shi yake rayawa shi yasa fa ƴan uwa ku lura da wani abu da kyau annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi mushrikan maka ba su rigima da shi akan Allah ne mai halitta ba ba su rigima da shi akan Allah ne mai rayawa ko mai kashewa ko mai bada arziki ba wallahi duk sun yarda da wannan duk sun yarda da wannan me rigimar shine bautata wa Allah madaukakin sarki shi shi kadai kun ga wa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna kun ga ni annabi ya ce musu ku ce la ilaha illa Allah sai suka girman kai amma kullum magana ta gaba wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun a cikin magana annabi ina yace ku daina bauta ku daina bauta kuma kanku shi me yace musu kawai suke la ilaha illa Allah kawai ku ce la ilaha illallah ku shiga addinin musulunci amma sai suka fahimci cewa in suka ce la ilaha illallah wa ba abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah to duk waɗancan tarkacen gumakan nan sai sun ajiye su a gefe sai suka ce wa yaquluna inna la tariku alihatina yanzu za mu kyale waɗannan allolin namu li sha'irin ga wanda yake mahaukaci mawaki kuma mahaukaci Allah maɗaukan sarki ce a ja'alal alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ibad suka ce wai yanzu duk allolin da zaka tattare suka mai da su Allah guda daya kai wannan abin mamaki saboda haka annabi kira da amincin tsara tabbata a gare shi bai yi rigima da su dan ya ce dan a ce Allah ne mai halitta la raziqa illa Allah la kaza illa Allah dan mushrikan maka sun yarda da wannan amma inda ake rigima shine ku zo ku daina bautawa komai ku daina jingina wa Allah komai ku daina shirka ku zo ku bautawa Allah anan ake rigima shi zama da yace hatta mushrikan maka sun tabbatar da tauhidin rububiyya sun yarda cewa Allah shi yake yi zai kawo muku dalili qala ta'ala a malai ce walakin hadal iqrar sai dai wannan tabbatar wanda suke da cewa Allah madaukakin sarki shine mai halitta mai kaza lam yudkhiluhum fil islam bai shigar da su cikin musulunci bai yasa sun zama musulmi ba me yasa li adam iqrarihim bila zilhi wa huwa tauhidul uluhiyya saboda ba su tabbatar da lazimin tauhidul rububiyya ba shine tauhidul uluhiyya saboda abin da yake faruwa shine yan uwa duk mutumin da ya da tauhidul rububiyya ya kamata a ce kuma ya ta da tauhidul uluhiyya me ake nufi da wannan abin da na faɗa ba idan ka yarda Allah shine ya halicce ka shi ya mallake ka shi yake gudanar da kai shi yake baka ci ya baka sha ya baka arziki ya baka lafiya to saboda Allah ya kamata kuma umarni da hani ka je karba a wajen wani akwai hankali a cikin wannan duk Allah madaukakin sarki ka yarda shi ya halicce ka shi ya mallake ka na kai nasa ne kuma duk shi yake maka duk abin da kake bukata kuma idan ka tashi bauta ko kuma karɓar umarni da hani sai ka je karba a wajen wani wannan ya dace da hankali kaga ta hankali ma ingantacce bai dace da wannan to umarni da hannun yan uwa shine bautar gaba ɗayan ibadatu al'amru wan nahyi ko dai a ce kai ko a ce ka bari akwai wani abu da yake ibada wanda ba wannan ba babu shi kadai ne umarni da hannu to shine sai malai yace sun yi da tauhidin rububiyya amma ba su yadda da abin da tauhidin rububiyya yake lazumtawa ba shine tauhidin uluhiyya shi sa hakan bai shigar da su addinin musulunci ba to haka ne ma a yanzu wa duk mutumin da ya dircewa Allah shine mai rayawa shine mai kashewa shine mai kaza amma yana dingina wa Allah kishiya a wajen bauta yana yin abubuwan da suke kore imanin sa har yanzu bai shiga addinin musulunci Allah kiyaye qala ta'ala Allah madaukin sarki ce la wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-aziz al-alim idan da zaka tambaye Allah ne ke yake tumantawa da zaka tambayi mutanen Makka man khalaqa as-samawati kun ji ko kace musu waye halicci samai wal arda waye kuma ya halicci kasai la yaqulunna da ka ji su waɗannan mushrikan maka sun ce maka khalaqahunna al-azizul alim da ka ji sun ce maka wanda ya halicce su shine al-aziz mabuwayi al-alim masali ba su ce lata ba su ce uzawa ba su ce manata ba duk sun yi da wake halitta wa yake samar da ƙasa da sama shine Allah madaukakin sarki wata ai Allah ce wala in sa'altahum man khalaqahum idan ka tambaye su kace waye samar da ku waye halice ku la yaqulunna Allah zaka ce sun ce maka Allah ne sun yadda sai Allah ce fa Allah yufa kun to me yasa ake kautar da su daga hanya ga abu kirikiri kun yadda Allah ne halice ku to me yasa ba ku mutunta masa cikin suratul mu'min Allah ya ce qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sai yaquluna lillah Allah ya ce qul afala tattaquna قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون آية أنا من ديوة وندا suke tabbatar da cewa hatta mushrikan maka sun yadda wanda yake halitta yake samarwa shine Allah madaukakin sarki amma matsalar ɗaya ce matsalar ɗaya ce ba su bauta ta masa hakikanin bautar da ya kamata ba shi sa Allah madaukakin sarki kira su da mushrikai duk wani haddi na shirka da yaƙi da komai ya tabbata a kansu kuma idan sun mutu suka shiga wuta ba su fita har abada mala yace wal adillatu ala rububiyyatil khaliqi dalili a bisa kasancewar mai halitta shine ar-rabb subhanahu wa ta'ala kafiratun suna da yawa kwarai da gaske la tu'ad wa la tuhsa ba za a iya irge su ba ba za a iya kididdige su ba saboda yawan su a cikin alqur'ani aqaliyatun kanat aw naqaliyah mala yace dalilai ne na hankali ko kuma na nasi aka ce al'adillatul aqaliyya shine dalili na hankali wanda baya bukatar nasi a hankal sama idan aka ce maka abu kaza kai a hankalinka ka san abin kaza ne ba sai an kance maka qala Allah ba qala rasul naqaliyan kuma ka ji an ce maka al-adillatu naqaliya sune dalilan da ake cirowa a cikin alqur'ani ko a cikin hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai ce fal maqluq fal makhluq shi abin halitta mu kenan da rana da wata da sama da ƙasa da ruwa da komai dukkanin ababen halitta ne dalilun ala wujudil khaliqi mu dukkanin mu dalili ne da yake nuna cewa akwai wanda ya samar da ɗan uwa ba ka bane duk mutumin da duk abin da ka gani akwai abin da yake nuna cewa an samar da shi aka ba shi ya samar da kansa wal masnu'u duk abin da aka sana'anta aka yi shi dalilun ala wujudus sani dalilin da yake nuna cewa akwai wanda ya yi shi yanzu wannan ginin da muke ciki da fankokin nan da suke yi kawai wani zai ce maka ai kawai tashi aka agan ba wanda ya yi su ai kana kallon sa an kan kalle shi za ka ɗauke kanka don ka san da wani tafi dacewa da shi kwarai da gaske ka san ba shi da hankali sai ai wannan ginin kawai tashi aka agan shi lokaci guda ya duro ya to daga sama kawai sai ya duro ya zauna shi ke na mutane wasu suka zo suka fara shiga sai na sallah ba abu ne da hankali zai ɗauki wannan tun da kaga wannan ginin a tsaye ga fankoki ga kaza ga tayil akwai wanda ya duka tayil ɗin akwai wanda ya wannan rufin akwai wanda ya sa kafin kowanne akwai abin da akwai wanda ya yi shi to ta za a yi saboda Allah kai kuma a ce babu wanda ya yi ka ba za ta yi ba ba za ta yi ba shi sa al-Imam Abu Hanifa masu ilimin kalam wasu daga cikin masu ilimin kalam suka za su tattauna da shi akan wai za a tattauna akan samuwar Allah madaukakin sarki a samo dalilai na hankali da kuma cewa akwai Allah sai al-Imam Abu Hanifa ya ce musu ku saurara kan mu fara tattaunawa ai ba ku ji labarin wani jirgi ba gashi can a kogin gajila jirgin wani kato gashi can ya yi wa kansa da kansa lodi na kaya an tuka shi kaf sannan ya tuka kansa ba mutuki ya je can bakin ruwa ya soke kayan da kansa kuma ya dawo ya tsaya ce kai a karama kalla wannan ba za ki yi ya ce wannan fa akan jirgin ruwa kenan fa ya kuma kuke tsammani akan duniya gaba daya kun ce jirgin ruwa ba zai iya tsora kansa kaya zai soke da kansa ba to ta kake tsammani kai za ka iya samar da kanka kanka dalili kawai na hankali ce ta kusa shi kuma waje wannan yankin naku na banza ne ba za a yi shi ba abin da ya muske malam cewa shay'u la yujadu nafsuhu abu baya samar da kansa da kansa duk abin da gani samar da shi akai balla budda lahu min min mawjudi bari dole ne sai ka samu wanda ya samar da shi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya samar da komai inna ku shine Allah madaukakin sarki qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna am khuliqu shin an halicce su ne min ghairi shay'in ba daga komai ba kawai mutum tashi ya kansa babu wanda ya halicce su ba sai da wanda ya samar da su su kafare da suke inkarin Allah madaukakin sarki am humul khaliquna ko kuma su ne suka halicci kansu da kansu mutum ne ga dama ya tsara kansa yadda yake so wannan ayar kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito Ibn Kathir ya kawo ƙarshen tafsirin wannan ayar yake cewa akwai sahabi mai suna Jubayr ibn Mut'im kafin ya karba addinin musulunci lokacin da aka yi yakin Badar kun san an kama fursunonin yaki wanda fursunan yakin nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada dama a masu kuɗi su rinka zuwa suna fansar yan uwansu kowa ya kawo abin da zai fanshi yan uwansa da shi to shi ma ya to da garin maka lokacin ba musulmi bane sai zo fansar dan uwansa da aka kama a yakin badar yana zuwa sai tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallah da sabai yana karanta wannan aya am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinuna am inda makhaza'in rabbika am humul musaytirun yace ka da kalbi ayyatuwa yace wallahi kawai sai ya fara ya fara shi jikin sa fara wace saura kadan zuciyata ta fasa kirjina ta fito ta tashi yadda aya ta shige shi ya san wannan ba maganar mutum bace wannan shine ɗaya daga cikin abin da ya sa karɓa addinin musulunci ne ba musulmi bane ba musulmi bane a lokacin amma yanzu ana cewa am khuliqu min ghairi shay'in ko an halicce su ne ba daga komai ba a ce mutum shi samar da kansa ko su suka halicce kansu am khalaqu samawati wal ard wannan sammai da kace da suke kallo su suka halicce ta bal la yuqinuna ba za su yi tsani ba ba za su samu tatankancewa ba amal Allah ma ta sarki ta joro wannan shi ne dalilin da ya sa shiga addinin musulunci to da duk abin da ka gani akwai abin da akwai Allah ma sarki samar da shi babu yadda zai abe samar da kansa da kansa shi sa hankali na ya koro ya koro ga barin kore Allah madaukakin sarki a cikin al'amura malai ce Allah ta'ala wa fil ardi ayatul lil muqinina a cikin ƙasa akwai ayoyi ga masu sakankancewa fi anfusikum hatta akan kawunan ku akwai ayoyi afala tubsiruna shin ba ku gani ne wa fi sama'i rizqukum a sama arzikin ku yake shine ruwan sama kama tu aduna da kuma abin da aka muku alƙawari na aljanna ila ghairi zalika minan nususi zuwa ga wasu waɗannan daga cikin nassosi allati tadullu ala kamali qudratihi wanda suke nuni bisa cikar kudurar Allah madaukakin sarki wajen samar da halitta sai malam ya rufe wannan a gaba ta tauhidar rububiyya da wani baiti shine wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun wannan baiti ne na Labib ibn Rabi'a Labib ibn Rabi'a ɗaya ne daga cikin mawaka wanda malamai yana ɗaya daga cikin wanda ake ce musu muhabramuna su muhabramuna su ne wanda bahaushe ke cewa sun gaje sun ga yau masu cin tudu biyu kenan shi tun a lokacin jahiliya mawaƙi ne shahararre kowa ya san shi sannan kuma Allah ya taimake shi ya riski addinin musulunci kuma ya musulunta wanda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ma sai da ya kafa hujja wata rana da baitinsa yace kal asdaqu kalimatin qalaha sha'irun kalimatu labi shine mafi gaskiyar kalma da wani mawaki ya taɓa faɗa shine kalmar da labi da faɗa shine ala a wa kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'il shine ku saurara duk abin da ba Allah ba to wannan abin batacce ne barna ne duk abin da ba Allah ba idan ka rike idan ka rike shi to ka rike barna shine baitin da annabi ya hujja da shi kuma mawaki ne shi tun a lokacin jahiliya saboda akwai barbushin tauhidi da karantawa annabi ibrahim a lokacin su tun a lokacin jahiliya to shi ne ke faɗa wannan baitin yake cewa fa ya ajaban kaifa yusal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahid wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid yace fa ya ajaban abin mamaki kaifa yusal ilahu ta ma mutum yake samun karfin halin da yake sabawa Allah madaukakin sarki wani irin karfin hali ne da kai haka kake saba Allah madaukakin sarki am kaifa yajhaduhu al-jahid ko kuma wani irin karfin hali ne da mutum yake iya inkarin Allah madaukakin sarki ce babu Allah yace to in banda abin sa aiwa fi kulli shay'in lahu ayatun a cikin komai da ka gani akwai aya tadullu ala annahu wahidun da take nuni cewa Allah madaukakin sarki shi kadai Allah ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahu al-haq haka Allah madaukakin sarki ce zamu nuna musu ayoyin mu a cikin sasannin sama hatta akan kan Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa akwai ayoyin da suke nuna cewa Allah madaukakin sarki samanni saboda haka duk abin da muke kaiwa mu komo a cikin su da abin da muke rayuwa tare da su duk dalilin da suke nuna cewa Allah madaukakin sarki samanni ne saboda haka yan uwa wannan shine karshen wannan gaba ta tauhidul rububiyya a takaice magana akan tauhidul rububiyya abu ne da yake mai fadi amma dai mun takaita saboda yanayin littafin karami ne sannan kuma karatun shi ma sabo ne sai da maka takaita insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kai mu zamu shiga bayani game da tauhidul uluhiyya wanda shine tauhidin mafi hatsari a ciki kuma shine aka samu matsala a kansa Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abinda wa alaikum assalam wa rahmatullah wanne Jubair ibn Mut'im akwai hadisan sa da yawa akwai hadisan sa da yawa muna karanta Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu Allah subhanahu wataala ya samu dace wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaikum assalam na'am na'am na'am yace yana son karin bayani game da Allah baya ko ina eh Allah subhanahu wataala baya ko ina Allah yana kan al'arshin sa haka ya faɗa a cikin ayoyi kusan guda bakwai a cikin alqur'ani da hadisai birjit ga ɗaya daga ciki mun karanta inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa sannan Allah ya daidaita akan al'arshi can cikin suratul kuma Allah ya ce ar-rahmanu ala al'arshi sawa akwai a cikin suratul ra'adi akwai a cikin suratul furqan akwai a cikin suratul haka dai ga sanan guda bakwai a cikin alqur'ani akwai nasoshi da dama da yawa a cikin alqur'ani da suke bayani akan Allah da yake akan al'arshin sa a cikin hadisi kuma zan iya kawo maka hadisin jariya shi shi kadai tunda tambaya ce hadisin yana cikin sahih muslim ingantacce ne hadisin ma'awiya dan hakam wanda ya zo don annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yake neman fatawa a wajensa daga cikin fitowar da yake nema sai ke ba annabi labari cewa yana da wata jariya ita ce wacce take masa aiki ya tura ta ta neme kiwon dabbobi wata rana sai kura ta fito ta ɗauke ɗaya daga cikin kuraye da ta dawo ta bashi labari sai jawo shi sai ya mare ta ce da ta faɗi to sai abin ya mai ciwo bai ji daɗin abin da ya mata ba ya ce ya rasulullahi ina son na ba ta yanci na yanta ta menene shawara sai annabi ce ka zo ka je ka zo da ita sai je zo da wannan jariyar tasa sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi zai so ya gwada ta ya ga ta cancanta yanta ta ko bai ko ba ta cancanta ba tambayar da annabi ya mata shine aina allah a ina allah yake sai ta ce fis sama'i yana sama ya ce mata man ana ni kuma ne ne sai ta ce anta rasulullahi sai manzan Allah ne sai manzan Allah ya sauri ya juya ya kalli shi ma'awa ya ce i'tiqaha fa innaha mu'mina yi sauri ka yanta ta wannan mu'mina ce ta san imani ina fata an fahimta hadisi yana cikin sayyid muslim ta tabbatar da cewa Allah yana sama annabi manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma annabi ya tabbatar mu'mina ce a yanta ina fata an fahimta wannan shine babu wani dalili na qur'ani ko na hadisi da ke nuna Allah Allah yana ko ina ayoyin da suke cewa wa huwa cikin wa huwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku duk inda kuka kasance abin da ake nufi da ma'iya shine yana tare da ku da ilimin sa da sanin sa da kulawar sa ba wai yana tare da shi da ku da gangan jikin sa ba Allah yana tare da ku da ilimin sa duk abin da kake Allah ya sani duk abin da kake Allah yana ganin ka ko kana cikin rami ko kana cikin ruwa ko kana cikin ɗaki ka kulli Allah yana kallon ka daga saman sammai bakwai yana kan al'arshin sa ina gani a mulki ma ya fita haka a ce Allah duk inda kake yana tare da kai Allah madaukakin sarki yana kan al'arshin sa amma duk abin da kake yana kallon ka ai mulkin ma ya fita ai ba ba ladabi ma a ce Allah yana tare da mutum ko ina ina ka ce ko ina fa ko ina fa ta shafa ko ina fa har cikin ƙazanta har cikin wajen da bai dace ba duk Allah yana nan kenan ai bai kamata ba a ce Allah yana cikin kwata yana cikin kaza yana cikin kaza in ka ce ko ina fa ya shafa ko ina ko ka togace wani waje to da wannan rashin ladabi ne ga Allah madaukakin sarki cewa Allah yana ko ina ba kida ce ta alu suna babu wani magabaci daga cikin sabai ko tabi'ai wallahi da ya ce Allah yana ko ina babu daga baya aka samu wannan kida ta shigo cikin addinin musulunci aqida ce wadda in Allah da zamu zo mu dan yi bayani akan ta a gaba insha Allah ta'ala amma dai wannan a takaice shine abin da ka tambaya Allah subhanahu wataala yana kan al'arshin sa ya daidaita akwai nasoshi in muka fara kawo sai mu kawo guda 100 wanda suke nuna Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshin sa Allah subhanahu wataala ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته